ainihin ya bubburge dirhami ɗaya yana daidai dirhami dubu da mai kamanta malam mai kamanta kuma Allah yana nunin kama wallahu yi za'i liman ya sha to ko da murnan ka ji an ce ainihin ranar ana yanta adadin abin da aka yanta a ramadana gaba nunki ba adadi ba da'if nunkin abin da aka yanta a ramadan ake yanta a ranar gadi to kaga ranar za ka so ya zama kana cikin jimlan wa'anda aka yanta insha Allah sannan kuma da yake mutane za su zo zo daga wurare daban-daban a sanar da mutane ta waya da facebook da duk inda yake a mukanuwa cewa su zo a group da rana su koma a group da rana domin ainihin muna da labarin cewa waɗanda suka sace 'yan matan chibok sun ce za su sace sistoci eh sun ce za su sace matan shi'a sistocin shi'a za su sace in za su zo taro ko in za su koma gida saboda kama za su ba da kariya shi wanda ya sace wanda suka yi satin su suka yi mitin suka ce yadda za a yi su sace matan shi'a ne in za su zo taro saboda haka a zo tare kuma maza su ba da ransu wajen kare ko nan aka tashi in za a koma gida banda wata ta rika tafiya ita kadai a tafi a gungun za mu ga yadda ebele zai saci matan nan aka sanar da mutane ta wayoyi da su text da facebook da sauransu cewa lalle akwai shirin sace sassoci lalle yanzu da koma kansu to dan bayanai kaɗan za mu yi mu tashi da yake daidai yanzu yana yi da sauri da sauri wato waɗanda suka so ban cika son magana dangane da sauran mutane amma tare da su muke kuma baya da zamu dole ne mai magana dangane da su din amma ya zama lazim ne kawai kai ya zama dole sun samu sun ba mu aiki banda aka bada sai mu bikin mu lafiya lau ba za mu yi magana dangane da su ba amma kuma dai sai suka samu kaga ma suna tunanin za su sace mana sistoci kuma duk dai sharrin kenan sharori ne mataimakan wa'ancan wanda suka kokarin rufe amirul mu'minin yanzu kuma su dauko wani abu kala kala daban idan aka yi magana dangane da matsayin amirul mu'mini waɗanda ba su so sai su ce an yi zarbaɗi kun san a wani karatun nahjul balaga ne ke kawo na kawo wannan ɗan bayanin haka a cikin karatun nahjul balaga inda aka kawo ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa da ali mutum biyu za su halaka dangane da kai kuma shi ma amir wani ya faɗi haka nan ya ce biyu za su halaka dangane da mai so mai zarɓaɓi da maƙi mai sakaci mai so mai zarɓaɓi shine wanda son shi da ali ya sa ya zarɓaɓi ya ba ali matsayin da ba nasa ba maki mai zarbabi shine kuma ƙeyansa mai sakaki shi za mu ce to zarbabi a ƙeya ko mai ya sake shine kuma ya ƙiba a matsayinsa to abinda shi nake cewa su waɗanda suke zarbabin in akwai su to muna karantawa ne a tarihi cewa an taɓa yin wasu mutane haka kuma ba mu yi mamakin wannan ba domin wannan ya faru ne farkon faruwan shi lokacin da amirul mu'minin shi sifin ya biyo wuce wani gari ana ce masa ambar a wannan lokacin mutanen ambar masihiyawa ne wanda suke itikadin masihu dan ubangiji to sai ya yi wani abin da suka sha mamaki ya ɗauko ƙoƙon kai na mutum ya zuba ya ce a kama shi tasa ya sa a ruwa ya ce ina gamar da kai da ubangijin da ya halice ka ni ni ne wane kai kuma kai ne wane sai suka ga fuskan mutum ya fito fes kuma ya magana na ɗauki ya faɗi shi ya ce kai ne amirul mu'minin kuma wasiyin manzan Allah ni kuma ni ne sarki wane na yi na yi mulki zamani kaza a lokacin ya mu- ya mutu shekara 2500 da suka wuce kuma ya yi barna ba kaɗan ba ya faɗi irin barnan da ya ce tun wannan lokacin kuma yana cikin azaba ne saboda mummunan aikinsa kun bayan wannan ya sake tada wani ya fata da mutane da yawa to shikenan waɗannan mutane da suka gani sai suka ce wannan ko isa ne sai suka ce isa ko dai baban isa ne shi isa ai wanda ya mutu yake tayarwa gawansa yake tayarwa shi ko wannan ƙwarangon ya tayar wanda ya shekaru dubbai da mutu saboda sai dai baban isa ne to daga nan wannan magana ba mamaki ta tambata tsakaninsu to amma yanzu mu ba mu san wani mutum a doron ƙasa yana cewa ali ubangiji ne ba mu kuma san wani a doron ƙasa wanda yake cewa ali manzan allah ne to amma in akwai shi a hukuncin malamanmu shi kafiri ne kuma najasa ne kuma mu'amala da shi za a yi mashi mu'amalan kafiri in akwai shi amma tambaya kai ka gani ko ka- kai ka gan shi sai dai mutum ya ce wai ya karanta mana ya karanta a littafi an ce akwai suna cewa haka to ai ba haka ake abu ai ba shaida bane ka ce ka ka samu wani littafi ya ce maka akwai kaza sai kuma ka ce ai ma shi a sun ce kaza har yanzu sai ka ga wani mutum abin da bai baka takaici da mutanen nan duk da duk da sun san cewa Allah ta'ala ya cewa inna sama wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sai ga mutum ya watso magana bai da wata hujja na tabbatar da ita ko ce ai shi a sun ce kaza sai ka ji maganan gaba ba ko kan gado wai kuma malami ne in jahilin gari ya watso magana oke amma wanda za a ce mishi malami sai ya ɗauka ya ce, ai shi a sun ce ka ai muna da baki In- mu sai mu faɗa da bakin mu ai to mu ba mu da itiƙadin ubangijiyantakan ali ba mu da itiƙadin manzancin ali ba mu taɓa wannan itikadin in akwai wani wannan itikadin a wurin mu shi ba musulmi ne to su kuma su ne masu s- su- ba- ba- ba- su suna ce ma in suna zarbabi don sun ba ali matsayinsa ne su abinda ba su su ji mun faɗa shine ali ne magajin annabi to ba su son wannan magana to wannan kan mun faɗa faɗi ƙara ali ne magajin manzo Allah Ali ne khalifan manzan Allah daga- da umarni daga wajen Allah kuma yana na alittattafanku yana na alittattafanku kuma baya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa wanda yake shine fiyayyen halitta to mabi da shi a matsayi shine Ali to wannan ne ba su so sai su ce an yi zarɓaɗi saboda su suna son su gabatar da wasu akan ali ba kuma zai yi ba wanda allah daga ya ɗaukaka ya gama ɗaukaka shi an gama ko ba ka so ba ya sai sai sai ka canza ba ba ka isa ba haka allah ya ga dama ya abinsa to su kuma kaga su ne masu sake wanda ba su ba ali matsayinsa so su mahalakakkun da mahalakakkun guda biyu ne da masu zaɓarɗi da masu sakaci to alhamdulillah da ya sa ba mu a ɗayan biyu mu ne masu tamassuki da wilayan ali muka ba ali matsayinsa na waliyillah khairu harƙillahi ba'da rasulillah khalifata rasulillah wasiyi rasulillah wannan shine matsayinsa to wanda ba su so wannan ba su kuma sai su ci ainihin sai su rika cewa "Ma- gullat gullat ko kowane kai ka ce duk shi'i gull- gali ne ba duk shi'i ne gali ba bilhassil ma mu ba mu- mun- muna mun- muna karanta akwai gullat kuma an masu hukuncin kafirci amma ba mu san inda suke ba ni dai ban taba ganin ba gule ba gali ban taba ganin ƙwarar ban taba ganin mutum wani wanda ya ce man yana itikadin ubangiji ta kan ali ba ban taba gani ba in ka gani ka gaya mu ni dai ban taba gani ba ban kuma taba ganin wanda yake itikadin manzancin ali ba ban taba gani ba amma a tarihi yes a tarihi akwai wanda su- ba, ba, ba- manzanci ba su ce ba amma sun ce akwai wanda suka suka jingina mashi ubajiyantaka tun tun yana da rai wannan a tarihi an yi amma yanzu ni ban san akwai su ba in kuma ka sani kai ka sani amma a wurin mu mu- in dai akwai shi shi ba musulmi ne ba sai kawai sai ku su ni su su da su ce ainihin duk wanda yake bin ali itimin shi shi- shi yana nufin shi shi shi- shi ne cikin gullat ba gali ne wato mai zarfaɗi ne to ku kuma ku ne masu sakaci wanda kuka ji ba ali matsayinsa kuka ɗora wa'in- wa'insu birbishin shi to kuma da masu zarfaɗi da masu sakaci duk halakakku ne to gu- gu- guji yin sakaci din kamar yadda zaka guji zarbabi amma matsayin ali wane kai ka san matsayin ali ballantana ka bashi wannan du- du- du- wa- wa- wan- wannan ma- ma- matsayin da mai zarbabi ke rawa to ba ba ma girmamawa ne ga ali ba a ba a yi masa zarbabi dun baka girmama bawan allah ba in ka ce mashi ubangiji ka yi wauta baka kuma girmama Ali ba in kace mashi manzo kayi kayi wauta ko ga dai ta ce da saboda ya sami daraja ne albarkacin manzo akwai wani yana koda wani basarake na gargajiya ya ce jinin shehu dan bodiyo ya ce irin jihadin da ya yi shi wannan sarki cikin shekara uku in ji shi shi wannan malami ne kuma yana koda basarake ya ce ya fi jihadin shehu na shekara ashirin sai da shi wannan basarakin yi wani haka don shi yantin awon shi a ce masa jikan shehu sai kuma aka zo aka ce ya fi shehu ya fi shehu din da Allah an yabe shi yau ai zagi ne ma wannan zagi ne idan id- idan ka ce ma Ali annabi ne shi ko ya fi annabi ka zage shi ne ba ka yabe shi ba ne domin mene dar- dar- darajar albarkacin wa ya samu yawa albarkacin annabi ne saboda haka ba za a daidaita shi da annabi ba ba za a ce ya fi annabi ko ba lura ba don albarkacin wa ya sami daraja albarkacin annabi saboda haka z- z- zarbabi ainihin ma ba yabo ne wanda ya ma'al wanda wanda ya zarbabi ya ba ali matsayin da ba nasa ba ya yabe shi bane ya zage shi don ba yabo ne ba D- d- adalci shine ka bashi matsayin da Allah ya bashi to su kuma masu sakaci wanda suka ƙi ba ali darajarsa to su kuma ba su son su ji an ba ali darajar nasa sai su ce wanda duk ya ba ali darajar "Huh, ka yi zarbabi ina yake da wannan darajar to faɗi ƙara ali ne magajin annabi ali ne wasiyin annabi kuma baya ga annabi babu mai daraja kamar sa halas in wannan ne kake zai je ka zage mu mun faɗa Ra- ba ra'ayinmu ba ne itikadinmu ne mun yi it- mun yi imani da haka nan ne a zukatanmu a kan shi muke rayuwa a kan shi zamu- za mu mutu a kan shi za mu tashi san dar- ka- ka- ka- ka- ka san darajan ali hakikanin darajansa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ke cewa da ba dun kada mutane su bauta maka yadda suka bata- ba- bauta wa Isa ba na na faɗi wani daraja taka kaga ba- manzo Allah bai faɗa do- mutane suka ji ba domin yana gudun kar su kar su kar su zarbaɗe yace da inda zan faɗi wani daraja naka da duk inda ka taka sai mutane sun ɗibi koran wurin suna tabbarin haka manzo Allah da ya gama so yana ce a littattafan abin nan ahlus sunna wal wal- wal jama'a in ka ce ƙarya ne sai mu kawo maka inda suka rubuta duk sun kawo haka kaga yana da wani wani wani daraja da manzo Allah ke ganin cewa kar ya faɗa mutane su ce kaga darajar shi ma kai ba za ka iya sani ba illa ya ka kasancewa yana da babban daraja wajen Allah daga annabi sai shi a daraja amma kai ina ina kai ina san- sanin darajar annabin ma ballanta na ka kimanta darajar na Ali din kai ba za ka sani ba kowa zai biki irje shi ya san darajar annabi akwai wanda zai wannan ya san darajar annabi wajen Allah don haka ne ma aka roito manzara rahama sallallahu alaihi wa alihi ce ma aliya ali ba wanda ya san Allah sai ni sai kai ba wanda ya san ni sai Allah sai kai ba wanda ya san ka sai Allah sai ni kaga sai dai mu san ɗan dai gwargwadon abin da za mu sani amma ba na mu ina mu sanin darajar Allah to darajar da Allah ya masa wanda su mutane ba su so ba kuma wa'annan mutanen da ba su so ɗin ba suna da suna da magoya baya har ya zuwa yau abin da suka aikata shi wasu su masu zo suka aikata suke aikatawa sai suka daidaita shi da maƙiyansu in duk baka fahimci na farko ba da bin al'ajibi al'amarin siffin mutanen suka ƙe ƙasa-ƙasa suka yi hadisin da ba a ji wajen annabi ba suka ƙirƙiro alƙatul wal maqtul fil janna suka ce a tafa faɗa ne tsakanin mutanen da Allah ya yarda da su to ku menene naku na ɗaukan wannan matsayi tunda ko kun ɗauki wannan matsayi mu- mu- mu je mu mu je mu tambayi su wanda suka yi faɗa ɗin ya suka ɗauka abin kalma su ba su ɗauki wannan matsayin ba zantukansu da ayyukansu yana na a rubuce alal misali akwai ruwaya da ta nuna cewa wani ya gudo ya gudu daga ɓangaren ali ya koma ɓangaren ma'awai ya zai ce masa na gudo daga wajen matsoraci marowaci dolo sai ma'awa ya ce wa ne ya ce ali sai ma'awa ya yi dariya ya ce inda ka ce masa marowaci in duk duwatsun hijaz za a mai shi su dinari a ba ali ba zai kwana uku ba zai gama raba ba ya ce inda ka ce masa dolo in yi magana duk larabawa ba mai iya mayarwa akan hikima ya ce da ka ce mashi kuma tsoraci ka taba ganin ya kwama da wani ba shi ya kashe shi ba Sai- sai- da- da- da ma'auya da amur bin al'as ya ce sai amur bin al'as ya gaskiyan ka ne ma'auya sai ya ce a to me yasa kuke yakan shi in kai ka san wannan matsayin nashi me yasa kake yakan shi ya ce waye baya son mulki sai ce to tun da yake ku masu faɗan gaskiya ne to zan roƙe ku zan gama ku da Allah wani abu da aka ce mu manzon Allah ya- in- ya faɗa inda gaske ne ku gaya mini suka ce faɗa mu ji in dai mun san mun ji da manzon Allah ya faɗa za mu gaya maka mun ji menene ya ce da gaske ne manzo Allah ya ce aliyun ma'al haq wal haq ma'ali Ali na tare da gaskiya gaskiya ma na tare da Ali da mu'awiya da amur bin al suka ce to da kunnuwan nan namu mun ji ba ɗaya ba ba biyu ba daga bakin manzan Allah yana cewa aliyun ma'al haq wal haq ma'a ali mutumin ya ce "Ah, kun ji wannan kuma kuke yakansa suka ce waye baya son mulki to kaga sun gaya maka su mulki suke nema to kai da faɗin ma zagi ba kyau ba da sai na ci don ubanka kai ma mulkin kake nema kai ma mulkin kake nema yanzu da ba za ka ba ali matsayinsa ba kai kana goyon ba mu awaya kai ma mulkin kake nema ba za ka ci kami ba yanzu ko lokal gaman ba za a baka ba akan wannan ko kansila kuma ka je ka shiga wuta a karin kawai shi ya ɗauki mulkinsa ya mulkinsa kai kuma kana goyon basu na magani da limi in ce ya yi mulkinsa ya more to kai kuma yanzu wani mulkin za ka yi kuma don ka goyi bayansa ka more mene to kun mu tambayi ali shi ali ya ce maka mu'ayyana daidai ke da shi amma mutane suka ɗaya ƙasa ƙasa ƙataba tun da dai sun riƙe mulki kuma Allah ya ya ba su a mulki to ya ga Allah ba su da ya zai ba su mulki ne ka ji wani zance sai ka ce Allah yana son Fir'auna ne ya ba shi mulki ko yana son Namrudin an ce maka Allah yana yana ba da mulki ga duk wanda yake so ne wa ce maka hakan a cikin hadisi manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa Allah yana ba da mulki ga wanda yake so da wanda baya so yana ba da dukiya ga wanda yake so da wanda baya so amma baya ba da addini sai ga wanda yake so mulki da dukiya ba alama ce ta kusanci da Allah ba. ko da ke kuma ba alama na Allah yana kin ka bane domin mene ba mu ce in kana da dukiya Allah baya son ka ba mu ce in kana da mulki Allah baya son ka ba mu sha baka muka ce amma Allah yana ba da mulki ga wanda yake so da wanda baya so don haka Fir'auna da Namrud duk sun yi mulki kamar yadda Dawud da Suleiman duk suka yi mulki saboda haka mulki Allah yana ba da shi ga wanda yake so da wanda baya so haka ma dukiya Suleiman ya dukiya manzo ne na Allah da da hada Allah ya gwada musu ya gwada musu dukiya da mulki da annabci to amma addini Allah yana ba da shi ga kowa da kowa hasha sai wanda yake so ma'ana addini addini sahihi addini sahihi sai wanda Allah ke so ke wuta cewa da shi saboda haka ba su su hujjar su shine kawai an da da Allah bayan su ya kyale su kai mulki inna Allah to ya kyale Fir'auna da Haman baka san Namrud ma ya kori ya kori Ibrahim ba daga ƙasa baka san an kashe annabawa ba a wani kira'an wa ka'ayyin min nabi in qutil a cikin haka yake a warshi wa ka'ayyin min nabi in qutil a wani kira ne wa ka'ayyin min nabi in qata a wani da yawa annabi ya yi yaƙi a wani rawaya da yawa an kashe annabi amma ka kashe annabi gashi nan walima taqtulun anbiya Allah wa taqtuluna nabiyina bighayri haqq an ce bani isra'ila sun kasance su kan kashe annabi saba'in su ci kasuwa rana ɗaya kamar wani abu bai faru wannan hawan ɗin duniya ne a wurin Allah wanda Allah ta wanda hadisi ya zo cewa da duniya tana da darajar fuffuken sauro a wajen Allah da kafiri bai sha ruwan sanyi ba ku gaya mini fuffuken sauro don Allah in aka baka buhunsa nawa za ka sayar a kasuwa ko matashin arziki zai in aka tattara matashin fufukin sauro aka zuba a wani aka yi jakan matashi zai ta wuce me ya kiman fufukin sauro guda ɗaya don in an tara fufukin sauro miliyan ma yana da kima to guda ɗaya aka ce da ita duniyan nan gaba ɗinta ta darajanta ya kai na fufukin sauro da kafiri bai sha ruwan sanyi ba saboda hawan ɗin duniya ga al- a- a wajen allah ta'ala shi yasa har ake kashe annabawansa to ku kuma sai kuka tsaya tsayin daka wanda ya mallake ta shi allah ke so wanda allah yake so ne zai bashi abin da bai kai kiman fuffuken sauro ba a wajensa ko kai kake son wani ka ba shi fuffuken sauro alaman son ka da shi to duniyan ba wai fuffuken tana daidai da fuffuken sauro ne a wajen Allah ba ba ta kai fuffuken sauro ba ne to duk mutum ya mallake ta sai a ce wai Allah yana son shi in ma ya mallake ta ku gaya mini wane ne kuke da tarin ya mallaki duk duniyan nan wane ne kuka taɓa jin sarkin duk duniyan nan Eh? to duk duniyan ne ba ta kai fuffuken sauro ko a wajen Allah to in- ballantana ma fufukin sauran ma ba a taɓa samun wanda ya wai wanda ya mallaki ba fa ta kai ba ne ba tambaya duniya ta kai fufukin sauro wajen Allah to to ko ita ma duk duniyar nan ma ba a taɓa ba wani ba wani bangare ne na abin da bai kai fufukin sauran bai mallaka to amma wa'yansu wajen mutane a tafi mulki ne ma'aunin gane ɗaukaka a wurinsu wake da mulki ta haka nan ne suka, suka kasa gane darajan wanda Allah ya madaraja inda mulki shine daraja da dawan annaba ba su da daraja saboda ba su yi mulki ba har abul anbiya annabi ibrahim an ci a wa- wa- wani wuri ya- ya kafa mulki bai taba kafa mulki ba annabawa nawa suka yi mulki kalilan ne Mu- am- musa alaihi salam shi ma bai mulki ba sai dai mulkin ana ana ana ana, ana hijira a daji ana tafi a daji sai dai in shine mulki amma a kafa gari ai mulki san bai daula ba isa alaihi salam ba ma mulki ne kawai bai yi ba ma ko gida ma bai yi ba ko gidan kwana shi bai yi kuma wa'annan suna cikin ulul azmi min ar-rusul na'am Allah ta'ala ya ba manzon nan mulki ya kafa mulki ya kafa daula haka Allah ya so to amma wasu da su daular ta dame su da suka riƙe daular sai aka ce su suke da daraja sai aka ce a taɓau su ne su ne su- su ne addini saboda sun riƙe daular amma sun saki addini to yau gashi mun zo mun sami kanmu a wani zamanin da daular ma ba a hannun musulmi take ba an koma ana farautar musulmi ɗin ana kyamama addininsa an ce addininsa shine tashi- tashin hankali addininsa shine ta'addanci to a wannan lokaci kai menene naka na goyon bayan sarakai wace maka sarauta ne ɗaukaka na sun yi sarauta a nan da kake goyon bayan su amma sarauta suka yi kawai wace maka sarauta shine alaman iru- um, kana da gaskiya a wajen allah ba ko yansu abin da suke wata ya za a yi in ba inda an allah ba ya san shi aka yi ba shi ya- ya bashi yana mulki ce "Au, wannan wannan wannan irin wannan wani irin mandiki ne na ka samu duk ba karanta alkur'ani ne shi ne hujjarsu to insha Allah al'azim gobe za mu yi daidai gwargwado shi ma ah, za- za mu taɓa 'yan su janibobi su ma akwai 'yan- 'yan 'yan tamsiliya ko 'yan tamsiliya su ma za su tamsiliya gobe suna son ɓangaren shi ya zama muna nan ko sun fasa in sun fasa shi kenan mun huta ban san tafsilin da suka shirya ba sannan kuma insha Allah za mu yi dan wayansu bayanai kuma da yake gobe ranar dai raha ne da sauransu da fara'a to jibi insha Allah sai mu karanta hudu ba da kammalalliyan hudu ba gaba daya na hudu ban gadir din. don ganin cewa jibi a wajen wayansu ranar ne gadir amma mu a wurin mu gobe ne insha Allah rabbi to eh, insha Allah za mu- za- za mu tashi haka nan sai gobe in Allah ya kara mu insha Allah yara za su sake dawowa su wata ya karfe nawa ne wasan yara da safe ne ko to shi kenan za su zo su yi wata ya kamar yadda suka wata ya yau gobe ma za su wata ya amma amma ba cin abinci tun da yake ana azumi ko ko yara ba su azumi gobe ba cin abinci kenan ko kawai abinci ɗan kaɗan wanda baya azumi ya ɗan ci narjis kina azumi wanda ke azumi sai sai a bashi abinci wanda baya yi kuma wanda baya wanda ke azumi ba za a bashi abinci wanda ke wanda baya azumi kuma sai dan ci abinci dan kadan insha Allah sai da yamma kuma insha Allah shi kuma aka yi wannan da a biki sosai insha Allah yanzu za mu yi addu'a ne mu tashi mu salati goma goma ga annabi Allah muna roƙonka ya rabbi ka sa wannan taro namu taro ne mai albarka ka sa watsewar mu watsewa ne wanda kai marahama Allah mu sarki ka kiyaye mu a gidajenmu da a tafiyanmu kiyaye mu da kiyaye iyalanmu da dukiyoyinmu masu aniyan sace sustoci allah jefa masu bala'i ya zama su ne ma insha Allah za su ɓace alamar sarki ka kare mu da kariyanka ka taimake mu da taimakonka ka kiyaye mu da kiyayewanka ka kiyaye shi mu sharrin a shararai masu nufin musulmi da musulunci da sharri Allah ka maida musu sharorinsu a kawo kansu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اطلب بنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت افئدتنا واسر ذات بيننا وعلي بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتظل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخره اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه
a wannan a ciki aka wannan a- a- wannan da wannan wannan da wannan
wannan na Husainiya ne na wannan eh zan shiga da shi na'am